فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله مهيد بالكافرين يكاد البرق يخرق أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم كهموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي كلبكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال والسفينة والتير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أيها الشيخ اهدي لنا بهذا المحزن والسائلي بنظرة تأتي لنا بالزواج أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai muna roƙon Allah ya ƙara salati da salami ga shugaba da rawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau a goma sha ɗaya ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyu ga watan ga watan hudu a miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba insha Allah da tafsirin alƙur'ani mai girma daga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa allazi ja'al lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato duk mutumin da bai san Allah ba to ya zo ya ji Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ya ji waye Allah shi kowa ana saninsa ne da ayyukansa wato yana daga cikin ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wanda dole ka in ka gansu ka gane cewa wayannan abubuwan ba su suka yi kansu ba wanda ku yi wa'innan abubuwa to ya cancanci abauta masa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa allazi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta muku ƙasa ya sanya muku ƙasa firashin ta zama shimfiɗa a shimfiɗa irin shimfiɗa kamar na yaro wato wannan ƙasa Allah tabaraka ta'ala bai sanya ta ta zama mai tsauri ba wanda in ta zama mai tsauri to yadda za a yi huɗa a yi shuka a dinga gine-gine sai zama ya ba da wahala saboda tsaurin ƙasa ɗin sanyin nan bai sanya ta zama wato layuna ba wato mai taushin gaske ba ta zama kamar fulawa ko alabo ma'ana an da ka taka sai ka nutse ka ɗago ɗaya kafan ka taka ka nutse haka sai a sha wahala to Allah tabaraka ta'ala bai sanya ƙasa ta zama ta yi tsauri gaba ɗaya ba bai sanya kuma ta yi laushi gaba ɗaya ba sai sanya ta a tsaki sai da za a samu wato tabbata a bayan ƙasar wani waje sai a yi shi da tsauri ɗin inda ake buƙatar tsauri wani kuma wajen a sai a yi shi da laushin saboda mutane su samu tabbata akan wannan ƙasa a yadda Allah ya ƙara wannan ƙasa shine ya baka daman zaka iya tsayawa zaka iya zama zaka iya kwanciya yanzu da Allah tabaraka ta'ala ya yi ƙasar nan a tuntsire ma'ana tana tsaye haka a tuntsire sai ya zama kullum ko dai kana cikin hawa kana hawa kana hawa ko kuma in ka gaji zaka tafi ƙasa to kana gangarowa ne kana gangarowa kaga sai rayuwar ba za ta yi daɗi amma sai ya miƙar da ƙasa yadda ka san shimfiɗa yasa ko ba shimfiɗa ya kwanta to wannan ni'ima ce wanda ya kamata mu gode wa Allah tabaraka ta'ala yadda ya shimfiɗa mana wannan ƙasa yake cewa was sama'a bina'an Allah kuma ya mana sama wato ya daga wannan sama ta zama rufi a bisa kayukanmu ya zama da ka ɗaga kayayyaki ga sama. A fa'an zalamin sama'i, daga wannan sama kuma Allah ya saukar mana da ma'a ruwa, wannan ruwa akhraja ma almatara min sama wato Allah shi ne ya fitar da ruwan sama daga sama, shi wannan ruwa daga can saman yake, to daga saman yake saukowa gizagizai, su kuma gizagizan kamar rariya suke su suke tace ruwan suka tace ruwan wato malamai suna cewa yadda ruwan sama yake saukowa kowanne ya kai wato digo ɗaya wanda zai taho daga sama kowanne digo ɗaya ya kai girman raƙumi baicin ya yi landin a cikin wannan rariya ta gizagizai an zazzaga shi an girgiza wato shi a wani wato a wani rariyar ya zubo maka yadda za ka iya ɗauka da duk rariyar ta kauce in ya faɗo ya dai ka mutu dai a faɗo kanka to ma'ana kamar raƙumi ya faɗo kaga ai kai ƙarshe dai labari to ya kai raƙumi yake tafiya daga can sama to in ya zo sai ya faɗa wannan rariya ita kuma ita zazzaga shi shi ke sai ya faɗo maka yadda kuma ikon Allah daga inda gizagizan nan suke duk wani duk digon da kaga ya diga a jikinka da ka san haka ya taho bai haɗu da ɗan uwansa ba har ya iso ga jikinka ikon Allah ma ikon gaske duk wani digo da ka gani bai ya haɗu da ɗan uwansa haka yake tahowa har sai ya dar inda aka ce ta kaga wannan ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala shi sa za gani da farko ruwa ya digo mini ruwa ya digo mini haka to haka suke duk kuma yadda ruwan yake zuwa da bakin ƙwarya haka yake kowanne daga inda aka fako shi shi kadai zai tafi shi kadai zai tafi haka Allah kenan tabaraka wata'ala mun gode wa Allah to shi dai Allah shine ya mana wato yake wato mana ya sanya mana ƙasa ya halitta mana ƙasa ya shimfiɗa mana ita sannan ya mana sama mun gode masa sannan daga saman yake sauko mana da wato ruwa a mun gode masa daga wannan ruwa kuma yake fidda mana abubuwan da za mu ci fa akaraja bihi min samarati ay min anwa'i samarati da wannan ruwa Allah yake fitar mana nau'o'in as-samarat wato abubuwan da muke ci ‘ya'yan itatuwa tun daga ayaba, gwaiba, abarba, an dawo ƙwayoyi irin masara, dawa, alkama, sha'ir da sauransu. Ga sunan dai in an dawo ganyayyaki kwarra irin su alayyahu da yakuwa da karkashi da sauransu. In an dawo abubuwa masu na marmari irin su abarba da bunan gwanda haka da sauransu ga sunan dai tsirrai da yawa. Allah yake cewa mata allakum wa li an'amikum ku ci kuma dabbobin ku su ci wato ɗan adam ba wanda Allah yake so irin ɗan adam a saukar da ruwan nan tsirran nan su fito ka ci dabban kamata ci dabban ta ci ta ƙoshi kuma ka ce kai ka yanka ta ka ci ita ba a ce ta yanka ka ta ci ba kai aka ce ka yanka ta kuma ka ci kuma ikon Allah wannan naman ko baka ci ba za ka rayu ko baka ci ba za ka rayu amma dan kawai ka ji daɗi aka yadda ma ka yanka kuma ka ci kuma baka yi laifi ba kaga wannan tsakanin mu da wanda ya mana wannan ai sai dai godiya eh mu gode wa Allah to Allah ya fitar mana nau'o'in aktamarat wannan kuma yace rizqan lakum kaga wato cewa arziki ne wannan a gare ku bayan ka ci abin da ya saura kuma za ka iya ɗauka sai ka kai kasuwa sai ka sayar kaga ka cin arziki ne in ka ɗauka ka ba babanka arziki ne ka ɗauka aka kai makwabci arziki ne in ka ɗauka kuma ka je kasuwa aka je aka sayar ka sayo dabba ka zo kana kiwata nan ma arziki ne in ka ɗauka ka je ka sayar wato ka je ka kuɗin ka ba aka gina masallaci nan ma arziki ne in ka ɗauka ka je ka sayar ka zo ka yi aure nan ma duk arziki ne aka samu da kai hidimar suna duk wannan arziki ne daga ina muka samu sai wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah kenan saboda haka mu dinga godewa Allah bayan Allah mu dinga godewa Allah Allah yana son mu sosai eh saboda haka Allah yake cewa fala taj'alu lillahi andadan Allah nan da ya muku wannan alkhairi da aka lissafa muku to kada ku yadda ku sanya masa abokanan tarayya fil ibadati a cikin bauta wa antum ta'lamun alhali kuna sani la ta'budu ghayra Allah kar ku yadda ku bauta wa Allah wato kar ku yadda ku bauta wani Allah tabaraka ta'ala yace wa antum ta'lamun annahu huwal khaliq bayan kun san Allah shine al khaliq wato wato mai halitta yace idza alima al insanu idan mutum ya sani annallahu wal khaliq Allah shine mai halittar dukkan halitta ya alamu zai gane cewa ba wanda ya cancanci ibada kuma ba Allah ba a to wanda bai yi komai ba ta yara bauta masa amma wanda ya yi ka dukkan ka wani bai taya shi ba a ya cancanci ka bauta masa ka bi shi tabaraka wa ta'ala a a shi ya kama da wato wasu abubuwa yace mutane guda goma mutane guda goma suna daga cikin rudaddun mutane in ka san wanda rudu wato magaruri wanda aka rude shi ya zama yana cikin rudu bai san inda ya fuskanta ba to shine mutumin da yake cikin ɗayan waɗannan mutane guda goma yace mutum na farko yace man arafa anna allaha khaliquhu yace duk wanda ya san Allah shine ya halicce shi walam ya abudu bai bautawa Allah ba to wannan magaruri rudadde ne ka san Allah nan shi yayi ka kuma ka ki ka bauta masa to wannan kana daga cikin wato rudaddu wa man arafa da wanda kuma ya san annallah halalle Allah raziqu shine mai azurta shi sannan walam yatma'in bihi sannan kuma bai nutsu da Allah ba ka sani Allah shi ne mai azurta ka, duk arzikin da ka samu shi ya baka, na ji da gani da basira da hankali da sauransu duk shi ya baka, sannan kuma abin da kake samu a yanzu a nan gaba duk shi zai baka, to yi sa ba za ka nutsu da Allah ba. Ya kamata ka nutsu da Allah, eh ka nutsu da Allah, ya ce wa man arafa annad duniya, da wanda kuma ya san duniya za'ilatun mai gushewa ce. amma waya yulu ilaiha yana kuma karkata zuwa gare ta ya atamidu alaiha kuma ya dogara da ita ka san duniyar nan koya za a yi wata rana dai kai kan dai babu kai kuma wata ran duniyar kanta babu ita kuma sannan kai kanta su da ita kuma ka dogara da ita kana jin tayi to wannan shi ma yana daga cikin rudaddun mutane yace wa man arafa da wanda ya sani anna warasatahu cewa magadansa a ada'ul lahu maƙiyansa ne kuma wa yajma'u lahum mala yana tara musu dukiya wa yatruku nafsahu yana kuma manta kansa magadanka maƙiyanka ne kuma sai kana ta kokarin tara musu dukiya kai kuma kana manta kanka to ya tara musu dukiya yake an ce ka kawo a taimaka masallaci kai ka gina makaranta kaki ka gina masallaci kaki duk ayyukan alkhairai kai kaki da abin da Allah ya sare maka shikenan kai dai ka ɓoye su a banki ko ka ta sayan gidaje ko filaye ko ka ta sayan shanu ko dabbobi ko ka ta da barbarun ka je na sayan filaye da sauransu kai dai dukiyarka ba ka son abin da ya taɓa ta ba za ka yi sadaka ba, ba za ka taimaka ba, to wannan kana tara wa maƙiyanka ne. Me ne maƙiyanka? Su kullum lissafinsu in ka mutu me za su samu? Duk matan namu nan da kake gani iya lissafin su kenan. Shi sa ma za ga wanda ba ta aihuwan ‘ya'ya maza har haushi take ji. Saboda ta san wanda ta zama duk ta aibe gidan mai ‘ya'ya maza ka ai ta kwashe gidan gaba ɗaya. ka ga ka da rayinka kuma ana ta lissafin bayan ka mutu kamar ita ba za ta mutum ba amma kai dai aka ɗaura mutuwa yanzu idan malam ya mutu to ga kaza ga kaza amma ka ga wance ne daga baya ta zo ta amma duk ta aiki maza duk ta riƙe gida ni kan ma ba da komai to kaga ana ta lissafin abin kai kuma a hakan kana ta kokari kana ta tara musu kana ta tara musu ko da wasa ka yi ƙoƙari ka tara wa kanka baka tara kanka ba. To, me ne tara wa kai? Yanzu ka taɓa ɗinka tufafi sabo, dukkanmu da mu nake, ka taɓa ɗinka tufafi sabo, ka zo ka samu wani ka ce gashi na baka dan Allah. Ka taɓa wannan? Kawai don zatin Allah na baka. in baka taba wannan ba shin ka taba sayan kwanukan masara ko gero ko dawa ka zo ka ce gashi akai gidan wani makwabcinka ne ko dan uwanka ne ka bayan ne dan zatin Allah kana yin wannan sai mudun nabi in ji mala kuma gaskiya ne sai mudun nabi nan ma wani da kiri ke fitarwa haushi yake ji to yanzu kai in Allah ya tsaye da kai wani eh na baka ji da sha da ci da sha da basira da komai na baka kaza na baka kaza tunda yanzu ko mu ba mu sani ba Allah ya sani ai ko abin da ya baka to sai ya ce to ni ko me kamin me zaka ce Allah me kamin me zaka ce Allah to mu kiyaye kayukan mu mutun yayi wa kansa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abin da kai kokari ka gabatar na alkhairi zaka samu ladan sa a wajen Allah nan din zaka yi kokari ka gina makaranta wanda har bayan ka za a yi karatu a cikin ta ka gina masallaci wanda har bayan ka za a yi sallah a cikin sa ka dasa bishiya wanda ha bayanka za a sha inuwanta a ci ‘ya'yan itacen. Ka yi ƙoƙari ka toni bohol sadakatun jariya ka bada. Ka yi ƙoƙari in wa'innan duk ba za su yi ba, to ka samu ayyukan alkhairi wanda ka tabbatar wannan kana yin su don Allah saboda kwanciyanka a cikin kabari saboda tsayuwarka gaban zatin Allah. ‘Yan uwa akwai aiki a gabanmu. to yake cewa yake cewa mutum na gaba wa man arafa wanda ya sani annal mauta atiyatu lalle mutuwa atiyahu za ta zo masa kuma walam yasta'idda lahu kuma bai shirya wa mutuwan ba ya san mutuwa tana zuwa kuma bai shirya mata ba a yanzu ko wani babban mutum ne aka ce zai zo ya dauke ka za ka ta shiri to ga mutuwa nan ba abin da zai hana ta zuwa maka amma baka shirya mata ba da mai ake shirya wa mutuwa ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi saboda haka mu dage mu aikata alkhairi saboda ya zama mun shirya wa mutuwa yace mutum na gaba wa man aikana annal qabara manzilu walam ya amuru da kuma wanda ya tabbatar lalle kabari fa can ne masaukin sa yake sannan kuma ya ki raya kabarin ka san yanzu misali idan Allah ya baka dukiya ka kai misali kamar shekara arba'in da biyar sai ka samu babban fili sai ka gina ciki da falo da banɗaki guda goma sha biyu a lokacin shekaran ka misali a je hamsin ko arba'in da biyar mu ajiye hamsin to kai shekara nawa za ka ƙara a gidan kana jin daɗin gidan ka yi ƙoƙari sosai kana da jin daɗin gidan da wuce shekara ashirin ba ka kai saba'in kenan to iya ashirin ɗin shi ne kamuwar gida to kai wannan gida da ka kashe masa miliyoyi ka san shekara nawa gidan zai yi ka sha wahala a banza kuma babban abin bakin cikin da za a maka bayan ka rasu wani makiyinka ne ma da matan sun gama ta kaba sai zai samu hajiya ya ce to Allah ji kan alaji akwai dai in je za a abunan to muna bukata lalle a abunan shikenan yanzu shi an daura auren da shi makiyinka ne gidan gidan naka da kake takama da shi ɗakin naka da matar takan da gadon naka duk ya zama na shi kai kuma yanzu kana can kabari ana maka ettikel nera nera ake tambayanka wataƙila leburorin da suka gina gidan ma wasu baka biya su. Ana can an tutsiye ka, shi kuma wannan maƙiyinka yana shan AC, ka wahala masa a banza. Duk matanka hudun kowace ya ce, to ni wallah ba ran fita ba, sai dai ka dinga zuwa. Shi kenan, sai kuma aiki ya same ka. Kana can kana fama gidanka kuma shi kenan abinda ka wahala ka tara ɗin ya zama kuma wasu ƙatti ke moran abu. wataƙila ma shi wannan sai ya shekara talatin ko arba'in a cikin gidan yana moron gidan kai kuma kwata-kwata wahalalle shekaran ka kira gidan tunda kuɗi in dai ba gadon su kai ba neman su kai kafin komai ya daidaita a za ku san hamsin kam dole dole za ku san hamsin in dai neman su sai gadon su kai saboda haka mu me da hankulanmu me ka gina wa addininka yanzu sai ka tsaya gaban zatin Allah sai ya ce maka wane ka ce na'am ita na tura ka duniya na ma kaza na ma kaza na ni kuma mai kamun me za ka ce wa Allah ya kamata in ka je ka kwanta ka dinga tunanin wannan in na tsaya gaban zatin Allah in ya tambaye ni me zan gaya maka me nayi me zan ce maka ina ma mana ka gina islamiyya ina ma mana ka gina masallaci wani zai ce to ina nake da kuɗin ai ko taimakawa ka yi yanzu misali kuna da islamiyya a unguwanku wasu ga sunan ba duk a baranda suke karatun ba ko kuma a ce ginin laka ne sai ka taimaka ka zo ka samu malam ka ce to wannan ginin laka iya wannan ajujuwa guda biyu a rushe su za mu yi bulok za mu yi bulok a gina bulok da bulok dan Allah zai yi shi kenan sai a rushe sai ka gina sai ka rufa ka gyara sai ka ce wa Allah to wannan na maka na yi ne dan addinin ka ya ci gaba ita makaranta wato ta inda ta fi masallaci gina ta shine nan ake koyan yadda za a je masallaci a yi sallan ta samu yanzu da Allah zai taimake ka gina islamiyya tana da ajujuwa kamar guda goma sha biyu aka samu malamai kamar guda shida aka saka idan Allah ya taimake ka yau aka ce ka faɗi ka rasu a ce malaman islamiyyan nan sun yi aure amma a islamiyyan nan suke samun abin da za su ciyar da iyalansu ɗaya sannan ‘ya'yan mutane a nan suke samun yadda za su koyi maganar Allah ma'ana karanta maganar Allah Kur'ani nan za a koya musu soyayyar annabi Muhammad nan za a koya musu hadisan manzon Allah nan za a koya musu ga yadda rayuwar addini yake dala in ka je ka kwanta a kabarin ka ba za ka ji daɗin kwanciya ba za ka ji daɗi mana mala tun da gashi nan wasu iyalai ake ciyarwa ƙarƙashin ƙoƙarinka shi ya samu yadda zai yana ba iyalansa su ci sha a ƙarƙashin wannan sannan kuma ga kuma koyar da bayan Allah da ake littafin Allah. Wani abin da ba mu gane ba, nasarar da ya zo da ke yana da dabara, ai ba coci ya gina mana bai gina mana coci ba, ai ya san muna da wayo in ya gina coci ma shiga coci ne? Sai ce bari na yi maganin su, sai ya dinga gina makarantu. Sai ya gina makaranta, a nan zai koya ma arnancin ka zama arne baka sani ba. sai ya zama bambancin ka da wanda yake zuwa coci kawai dai kai baka zuwa coci amma a idun ku ɗaya fahimtar ku ɗaya duk ɗan duniya ne ku ba ruwan ku da lahira da ke ɗan dabara ne ki saboda haka a mu dage ya zama mun raya kaburburan a nan za ka raya kabarinka ba sai ka je can sai ka ca su yaya ba a yi fulo ba ya ba a yi kaza a kabarin nan za ka yi aiki sai ka je ka kafin ka je ma kabarin duk ya kwandishin komai an riga an tsara shi a yi marhaban da kai ka ce kabarin ka kana mai murna kana jin daɗi saboda haka ƴan uwa mu dage mu yi ayyukan alkhairi mu raya kaburburan mu gina su mu wasu ciki da falo da banɗaki kamar yadda muke yi wa gidajen mu a nan duniya za ka ce to ai ban da dukiya to ka taimaka a yi a akwai wani wanda bai da yadda za a yi alkhairi amma zai iya yin dalilin yin alkhairi yanzu ko wani alaji ka samu ka ce wasu to ga wani waje akwai a mu amma a taimaka wannan wajen kamar kai kai kamar kai kai addalu alkhairi ka fa'ili wanda ya nuni akan aikin alkhairi aka yi kamar shi ya aikin alkhairi in ji manzon Allah saboda haka mutum ya sa himma duk irin dabarun da za ka yi kaga cewa ka gina wannan addini na musulunci kai shi saboda in kayin kanka kaiwa yace mutum na gaba wa man aikana annas sirata mamaruhu duk wanda da wanda kuma ya tabbatar lalle sai ya bi ta kan sirati amma walam yukaffif taqalahu amma kuma bai sauƙaƙe nauyinsa ba mene nauyi akan sirati shine zunubi mene nauyi akan sirati shine zalunci gulma yi da mutane to duk wannan ayyuka mugaye baka bar su ba kuma ka san sai ka bi kan sirati wa in minkum illa waliba kana ala rabbika ibn makati wa in minkum illa waliba wato kowa sai ya bi kan wannan sirati to me yasa ba za ka sauƙaƙe nauyinka ba zunubanka ka tuba waɗanda ka cuta ka mayar musu da haƙoƙi su ka gyara saboda ko za ka samu akan siraɗin a samu sauƙi to shine yace mutumin mutum na gaba shine wa man aikana annan nara wanda ya tabbatar da lalle wuta nan ne masaukin fajirai amma kuma baya gudun shiga wuta ya gudun shiga wuta yake shine ayyukan da ayyukan alkhairi wanda za su raba ka da wuta an gane da gudan ayyukan shari wanda su za su kora ka zuwa cikin wuta to yace mutum na gaba wa man arafa annal jannata da wanda kuma ya san aljanna shine masaukin masoya Allah tabaraka wa ta'ala kuma sannan baya neman aljanna ƴan uwa wannan duk abubuwan da wannan abu yake nuna mana mu rayu cikin ayyukan alkhairi mu ta burin ayyukan alkhairi wani ma wallahi buri da yake ne ya taimaka wa addini da ya taimaka ma abota addini shi zai kai shi aljanna burin wannan da yake sannan yace mutum na ƙarshe wa man aikana da wanda ya tabbatar annal anna iblisa lalle shedan aduhu makiyinsa ne sannan wala mi harifu kuma baya yaki da shedan baya yakan shedan inda ma shedan din yayi to ne yake bi Allah ya tsare mu saboda haka Allah ya ce fala tasalu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku yadda ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna sanin cewa Allah shine mahaliccinku shine kuma ya halicci komai a shi shirka kashi uku ne shirka kashi uku ne akwai ashirku jali wato bayyanannen shirka yace huwa ma alayhi mushrikuna min ibadatil awsani shine abin da mushrikai suke kai na bautan gumaka to shi wannan yana ƙalubalantar Islam wato shi yana fito na fito da musulunci musulunci kullum yana yaƙar Islam yana yaƙar bauta gumaka bauta wanda ba Allah to wannan shine wato shirka na farko shine kuma mafi muni tare dukan suna da muni yadda shirka na biyu ana kiransa a shirkul kafi ma'ana koyayyen shirka shi wannan shirka kuma shine jahuwal amalul lirriya'i shine aiki dan riya shine aiki dan riya kana yin aikin dan a ci kai wani ya iya wasu a sannan kana yin aikin kana faɗi kana yayata ai mu muke yin kaza ko muke yin kaza kana yayatawa ai mu muke yin kaza mu muka ba da kaza yana yaya kai dai a jika kai dai a sanka kai dai a ce kai kai me yi to wannan ma dole sai mutum ya bari shi kuma wannan yana kalubalantar wato imani imani kullum yana yaƙi da yin abu ba don Allah idan mutum ya wuce wato mu'amul islam wanda ya baya bautan gunki shi musulmi ne baya bautan gunki to ya tsira to kuma ana so ya raba ayyukansa da gariya da girman kayi da jiji da kayi da annamimanci da wasu ya raba zuciyarsa duk daga wa'inan daudodi to shine wannan yana kalubalantar imanin mutum saboda haka mutum ya dage ya karfafa imaninsa har ya zama duk abin da zai yi zatin Allah yake dubawa yayi abu duk abin da zai bari kuma zai bari dan Allah an gane saboda ya zama wannan shirka ma mutum ya bari shirka na gaba shine wa shirkul akhfa wato shirka mafi buya shine wa abdullah wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku hada Allah da komai to shi kuma shine yake maqamul ihsan shine an ta abdullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine aka ce shi kuma huwa ru'yati ma si wallah shine ganin wanda ba Allah ba ya zama a komai naka Allah kake kallo kai abu baka ganin wanda ba Allah ba saboda haka duk abin da zaka in ka ga Allah a cikin lamarin ma'ana ka ga nufin ka Allah ne sai kai abu in ka kuma ba Allah bane ba kai baka wajen an gane to wannan shine mutum ya kai inda ake so ya kai duk abin da zai yi to kawai da Allah abin da zai bari kuma zai bashi da Allah shi Allah ne a gabansa ba wani Allah ne a gabansa to wannan shine to inda mutum zai samu ya rabu da wa'annan shirkuka gaba daya ya hada wa'annan kuma tsari da Islam da iman da ihsan to ya zama insanul kamil cikakken mutum kenan wanda dukkan shirka ya rabu da su kenan to wannan shine saboda haka a shi shi yake cewa a mutum ya dage yake cewa inna laha Allah tabaraka ta'ala ya sanya wasu mala'iku mala'ikun Allah ya sanya su su guda bakwai ne kowanne an aje shi a sama cikin sammai guda bakwai din nan to idan bawa yayi aiki idan yayi aiki a kamar yadda muka sani Qur'ani ya cewa ilayhi yas'adul kalimut tayyib wato zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ayyuka masu kyawu suke hawa saboda haka idan bawa yayi aiki to akan dauki aikin ai sama da aikin to idan an je sama ta daya sai wannan mala'ika wanda aka wakilta sai ce koma da wannan aiki me wannan aikin yana yin hasada yana yin gulma shikenan a sai zanto an dawo da aikin idan an yi dace kuma baya hasada baya gulma sai a wuce sama ta biyu sama ta biyu sai mala'ikan ya ce kai me wannan aikin fa mai girman kayi ku koma da wannan aikin Allah baya son masu girman kayi aka yi dace baban ba mai girman kayi bane shike sai a haura sama ta, ta uku haka za a dinga wuce samai din har sai an je wajen karba ma'ana an je sama da sama da sama sama ta bakwai kenan to in an je wajen karba sai zama aiki ya zo kenan wajen Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ce innal insana kun ga wannan mutumin akfa alaikum ma fihi ya koye muku abin da ke tattare da shi ni kuma ba abin da yake buya mini ni Allah tabaraka ta'ala saboda haka hazal amala wannan aikin ba a nufe ni shi ba ba dan ni aka yi ba saboda haka ku mayar masa da aikinsa fa innahu qasada bihi gairi wani na yake nufi ba ni yake nufi ba falihaza saboda haka aka samu ruwayar hadisi daga annabi Muhammad manzo Allah yake cewa annasu kun ga mutane gaba daya duk halakakku ne inji annabi Muhammad yace mutane duk halakakku ne sai su waye yace illal mu'mini sai mu'mini su ne kawai ba halakakku ba sai ce wal mu'minuna kaga mu'minan ma su ma halakakku ne yace illal alimin sai dai malamai daga cikin su masana saboda haka mu dage ko fardu ainin je ka tabbatar ka sani farillanka na ainihi je wanda za ka yi ibada da su ka tabbatar ka sani ka kana daga zirin wanda za a kira su malamai waɗanda dai suka san dai da za su yi ibada eh ba wai malamai masu wa'azi ba to wannan shi ne saboda haka yace su ma mu'minan gaba ɗayan su halakakku ne sai dai masana daga cikin su malamai yace wal alimuna su ma malaman gaba ɗaya halakakku ne ilal amilina sai wanda suka yi aiki da ilimi ba ilimin ba aiki da ilimin yace wal amiluna su ma masu aiki da ilimin halaka su ma duk halakakku ne illal mukhlisina sai wanda suka yi aikin da ikilasi aikin an yi shi don zatin Allah to wa'annan su ne matakai su kuma mukhlisai su kuma shedan suke fama da shi eh shedan ba zai barka ba ya dinga bi yana sa maka abu nan dai a cikin ikilasin naka amma ka dinga kokari kuma ka kafi karfin sa ka tabbatar da ikilasin nan a cikin zuciyarka saboda kar ayyukan su zama duka ba karɓaɓɓu ba ya zama kuma duka ayyuka an yi asarar su to wannan shi ne
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله fad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah yake cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kuna in kun kasance kuna kokwantan abinda muka saukarwa bawan namun nan annabi Muhammad yace da a ila wa hadaniyati Allah tabaraka wa ta'ala wa ibadati ba'dahu thumma bayyana bil hujja ala tasdiqi wato Allah tabaraka wa ta'ala yayi kira na abauta masa a kadaita shi to daga nan kuma sai ya gangaro zai yi kira kuma akan a gaskata annabi Muhammad saboda in ba gaskata shi ba ta ya ibadan zai yi ko kai ma Allah ba zai karba ba yanzu wannan kiristocin da kake gani duk abin da suke aikin banza ne ba ruwan Allah da wannan abu haka nan Yahudawa kai wa man yattaki gairu islami dina duk mutumin da ya riki addini ba musulunci ba wallahi ba za a karba masa ba kuma a lahira yana daga cikin wanda suka suka yi asara saboda haka musulunci shine addinin gaskiya shine kuma addinin da Allah zai karba saboda haka tunda Allah ya ce ya yi wannan su ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya kira a kadaita shi a bauta masa to yanzu kuma zai ce a gaskata annabi Muhammad a bi annabi Muhammad sannan a samu yadda ibadan kuma za ta karbu to shine yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kun kasance kuna kokwantan abin da muka sassaukar a bisa bawan namun nan annabi Muhammad yake cewa fa'atu bi suratin min mithli to shikenan to ku zo da sura mana kwatankwacin wannan Qur'ani tahadda bil Qur'ani Allah tabaraka ta'ala ya kalubalance su su zo da irin alqur'anin nan بسورة مثل القرآن في البلاغة wato su zo da Qur'ani wato sura irin wannan Qur'ani a wajen balaga Qur'ani yana da balaga wasu nazami da kyakkyawan tsari da ba da labarun gaibu su zo da mafi gajartan sura ko da suratul kautsar ne wanda take da ayoyi guda uku Allah ya tawad'u shuhada'akum ku kira mana ababan bautan naku wanda kuke bauta musu ku nemi taimakonsu ba taimakon Allah ba in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'ani kago shi yayi to shikenan kuma ku kawo koda sura ɗaya ne ai kuma larabawa ne masu fasaha irinsa to farko Allah tabaraka ta'ala ya ƙalubalance su ne su zo da Qur'ani irin na annabi Muhammad shine Allah yake cewa ulla in istama'at al-insu wal jinn ya rasulullahi ka faɗa musu da aljanu da mutane za su taru ala an yi atu bi misli hadha al-qur'ani dan su zo da kwatankwacin wannan qur'ani la ya atuna bi mislihi wallahi ba za su iya zuwa da kwatankwacin wannan qur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashin su na taimakon sashi ba za su iya zuwa da wannan ƙur'ani ba. To aka ƙalubalance su zo da ƙur'ani suka gagara karon farko kenan. Na biyu sai aka musu aka ƙalubalance su to koda da sura guda goma su kawo. Shine inda Allah yake cewa fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftariyat. Ku zo mana da surori guda goma ƙagaggu tun da shi manzo Allah kun ce ƙagowa yayi ba Allah ne ya faɗa ba shi ya ƙago, to shi kenan ku ƙago kuma surori guda goma, yayin da suka gagara kawo sittin ɗin kenan aka ce to su kawo surori guda goma. Na ma suka gagara, sai a ƙalubalance su to su kawo sura guda ɗaya, ko da kamar in na atsaida. Fa'ajazu nan ma suka gagara. a tare da su cewa su larabawa ne ga balaga ga fasaha amma dai ba su iya sun yi fito na fito da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wajen kawo kwatankwacin Qur'ani ba su iya ba yace wanda yayi kokari yace zai kawo shine musulmatul kazzab shi ma dai a ƙarshe Allah ya yi maganin sa Allah ya shafe lamarin sa ya zo da wasu lafuza kai ka ce wanda yake faɗin wannan lafazi ba balarabe ba wa yana kwaikwayon suratul kautara suratul kautari wato suratul wato kautar inna atsina yana kwaikwayonta to sai wai zai karanta surar ta shiga surar ta ce na take yace inna adaina kal jawahir to ka to inna adaina kama ai magana Allah inda sai ka tare shi ka kawo naka to sai ya dauko inna adaina kal jawahir yace fasalli li rabbika wajahir to haka dai ya kawo abun duka babu wani tsari yake cewa ya ce jawahir me ya hada jawahir kuma da sallah wanda jawhari wani abun kayan duniya ne ma'ana ana dukkan gwalagwalai to me ya haɗa su da sallah yace to kaga wannan yayi nisa daga inna atina kalkautar fasalli li rabbika wannan sannan amirkawa ma sun yi hayan wani mutum wanda shi ma ya san larabci suka yi hayan suka ce dan Allah yayi kokari ya kawo musu mana kwatankwacin Fatiha eh ya zama dai wannan fatiyan an samu wato wata fatiya takaitacciya wanda bata kai wannan yawan lafuza ba kuma mai cike da fasaha. Shikenan shi ma wannan ya ta ƙoƙarinsa don ya kawo a da ka ji maganganun za ka tabbatar cewa shi ma wannan bai san komai ba a cikin addinin wato a cikin harshen larabci. Yana daga cikin abin da ya faɗa maimakon bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce bismi rabbil akawan bismi rabbil akawan badala min alhamdulillahi rabbil alamin to a yace bismi rabbil akawan arrahmanir rahim yace lakal ibaratu wa bikal musta'an kalmar iyyaka na abudu iyyaka nasta'in ba sai yace lakal ibadatu wa bikal musta'an to haka dai suka ta kokari dan su kawo kwatankwacin Qur'ani to sai dai a musu dariya duk wanda ya san larabci sai zai musu dariya saboda ya san a duka shirme suke yi ba za su iya dai kawo kwatankwacin Qur'ani ba to haka dai a Allah ya tabbatar da wato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a suka ta dai kokarin su to ba zai yiwu ba eh ba zai yiwu ba duk yadda mai kokari kokari daga duk wannan duk Allah ya shafe su dama karerayi ne da kuma kokarin yin abin da ba zai yi ba to duk Allah ya yi maganin su a saboda haka Allah ya tafi a suratul mimtari wal ushhada akum min duni la in kuntum sadiqin na failan ta faru
fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
الله يكسى فإن لن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah ya cewa fa illan taf'alu idan ba za ku iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba Allah ya ce walan taf'alu ai har abada ma har abada in za a bar mutum da aljan a kan ya zo da ƙur'ani wallahi ba zai iya ba in ji Allah ya ce walan tafa'alu ai ba za ma ku iya ba saboda haka fattaqun nara ku kiyayi wuta ta ya ake kiyayen wuta shine ku yi imani da Allah allati waquduha an-nas wal hijara ita wannan wuta makamashin tafa sune annasu wato kafirai wal hijara da kuma wato gumaka in ka ce duwatsu yayi amma duwatsun da ke gumaka ai kuma da duwatsun ake su wa iddat an shirya wannan wuta ne lil kafirin ga kafirai wannan aya tana nuna mana cewa wutan da kaga Allah yayi yayi ta ne dan kafirai saboda ka yi iya kokarin ka abinda ba a shirya dan kai ba kar ka je ka shiga mu iya kokarin mu abinda ba a shirya dan mu ba ba a tanade shi don mu ba, kar mu je mu fada. Mu ya ƙoƙari aljannan nan da Allah ya ce gida ne na muttaƙina masu tsoron Allah, to mu ƙoƙari ya zama can shi ne makoman mu. Allah ya samu dace, Allah ya mana jagoranci. Saboda haka Allah ya ce fatta kunnara wato ku kiyaye wuta allati wanda ita wa qudu hannasu wato abincinta mutane ne a da duwatsu kuma an shirya ta ga kafirai ne za a musu azaba da ita na a muna da mintuna yanzu da wannan da wannan arabi
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين نعم من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فلهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون wato Allah tabaraka ta'ala yana daga cikin wato a wato adalcinsa da fadalarsa da yake mana a cikin Qur'ani duk lokacin da ya kawo wuta da yanayin yadda wuta take to kuma sai maza sai ya kawo aljanna saboda dai a saisaita dai kar mu tsorata mu gudu mu ga cewa lalle lalle za mu shiga wuta A da an kawo maganar wuta za a kawo kuma maganar aljanna shine Allah yake cewa wa bashiril ladina amanu ya Rasulallah, ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani, ka ba su labari, wanda suka yi imani suka gaskata Allah da manzan Allah, sannan wa aminu salihati kuma suka yi ayyuka na gari suka ba da farilla suka yi nafila. To, ka tabbatar musu, ka musu albishir, anna lahum jannatin, wallahi suna da aljannatai, wato wasu lambuna wanda suke da wato bishiyoyi da gidaddabi benaye na zinare da azurfa wanda tajrimin tatiyar anharu wanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatai da benayen wannan aljannatai a yace almiyahu fiya almiyahu tadfa'u fil janna bila hududin wala alatin bal tajri ma'a sukkani haitu itaju ilaiha wato su wa'annan koramai akwai na zuma akwai na nono akwai na ruwa ruwa mai zaki mai daɗi akwai na giya suna bin ka duk inda kai a cikin aljanna ko ina kai in dai kana so kana buƙatar su to ga suna kuma ba sa ɓata shimfiɗi ba sa ɓata abin amma suna nan ga suna kawai tsari ne na Allah mala sai mun je mu yi kallo mala sai mun je mai kallo Allah ka samu shiga aljanna saboda Allah ba mu mutu yace kullama rizqu minha duk lokacin da aka ciyar da 'yan aljanna daga wannan aljanna aka kawo musu at-tamarat wato kayayyakin marmari na arziki yace ce wannan kamar irin shi dazu aka bamu ai da sun sa a baki su ji kai wannan ba irin shi bane kawai wa utubi mutashabiya wato kalan ne daya amma kuma zaƙin da daɗin ya bambanta. Allah yake cewa balhun fiye azwajin mudahara a cikin aljannan nan kuma za mu ba su wato mata wanda aka tsarkake su. Eh, an ce ƙaramin abun da za a ba wa ɗan aljanna wanda bai samu mata da yawa ba shine wanda za a ba shi mata guda dubu takwas wanda suke wato zaurawa da malamin mu ya gaya min haka nace to akar maka lawo can ma a wayan suka yi aka sake su suka zama zaurawan yace min a'a kawai yanzu akwai wata mace wanda da ka ganta ka san ba budurwa bace amma ta burge ka ta burge ka ma ta wuce in matan ci haka sannan kuma ba tsohuwa bace tana nan tsakiya haka sai ka ta burge ka to irin su za a samu dubu takwas a baka eh wanda komai ya ji komai ya yi to su an gane za a samu dubu takwas a baka irin su sannan a samu ƴan mata ƴan mata su kuma budurwaye a ɗauki guda dubu hudu a baka in an haɗa ya zama nawa sha biyu sannan a baka hurul in su kuma guda ɗari kaga kana da mata kenan wanda ya samu ƙara kaɗan kenan wannan za a baka guda dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya ba sa tambayan kuɗin cefane balle hankalin kai tashi a ka sai yanzu wannan duniya aka baka su aiki ya same ka raba faɗin yayan su kaɗai ya zama maka aiki to can duk babu wannan ba faɗa ba tashin hankali ba kishi ba wani abu na kuma wani abu na ikon Allah kai Allah yana son malam Allah ya son Allah ya son idan Allah mu dage mu so Allah tunda Allah nan yana son mu dage mu so Allah mu bi Allah mu so annabi Muhammad Allah yana son mu Allah yana son mu kaga maimakon a ce a cikin matan aljanna a ce to wacce yaushe zaka je wajenta wacce yaushe zaka je wajenta har guda dubu goma sha biyu to a wato wani tsari ne aka tsara dan ka ji daɗi tsari ne kawai Allah ya tsara don ka ji daɗi. Eh, saboda haka wani abin kan je sai ma an je ko kuma mutum ya dage karatu. Eh, tunda akwai yara. To haka abun yake. Saboda haka lalle lalle mu dage kuma Allah ya ce matan mu dahara ne wanda ba sa haida ba sa tare da kowane irin kazanta ba kaki ba majina ba dotti ba wari duk wannan ba sa tare da shi. Kuma wa hum fiha khalidun su muminai ‘yan aljanna a cikin aljannan dawama za su yi. Wato, abin da ya sa duniya ba ta yi ba, ita